أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر ما ننسى من آية وننساها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى ce ma nansa ba mu shafe min ayatin wata aya ba wannan sai ko ko muka jinkirtar da ita nati bi khairin minha ba ce mun zo da wata tafi ta alhairi aw misla ko irin ta sababin nuzul hadhihi aya wato dalilin saukar wannan aya annal yahuda su yahudawa wal mushrikina da mushrikai da'anu sun yi suka fi nufi balil aya a cikin shafe sashen ayoyi min qur'an kalu suka ce law kana kalamun lahi lam yusa da zancen Allah ne da ba a shaye shi ba ku sauka wajen da zancen Allah ne da ba a shaye ba idan la yajuzu nusa fi kalamin Allah tabaraka suka ce wai bi halatta a shafe wani kalma ba cikin zancen Allah wa haza li farqi jahlihim wannan saboda tsananin mai jahilcin su wannan shi shafi ya waka fil qur'ani ya auku a cikin qur'ani naqalan abinda aka cira to bi nassil qur'ani din da nassin qur'ani kuma sannan waya qabilahu al aqlu hankali kuma ya karba wa nusu jahala salasata wujuhin shi nusa ya zo akan huska uku ne eh akwai ayatin nusa tilawataha wa hukuma akwai aya wadda aka shafe karatunta da hukuncinta ka kaulihi kamar yadda yake cewa ashar rada'atin ma'lumatun ashar rada'atun ma'lumatun qad yuhrimna wai masu sharuwa guda goma wanda aka san su sun haramta eh hadhihi kanat ayatun tutla da ta ana karantawa amma hukuma jarin hukuncin yana nan har yanzu eh na shayar wannan yana nan har yanzu wani sai tilawata amma an shafi tilawai wani sai hukuma an shafi hukuncin amma wa ayatun nusa tilawata akwai ta aya kuma an shafi karatun wa bace hukuma hukuncin nan ka kaulihi kamar da Allah ke cewa ash-shayhu wa shayhatu idza zana ya farjumuhuma albattata da dattijo da tsoho da tsohuwa in sun yi zina a jefe su albattata yanke hadi kanin ayatin tutula rufi'ar tilawata wa hukuma hajar wannan yana karanta ta sai ka ɗauke tilawan amma hukuncin na nan har yanzu ana jefe wanda ya zina in ya taɓa yin aure wa ayatin rufi'a hukuma ko ta an ɗauke hukuncin ta kuma wa baƙi tilawata tilawan na na karantawa kamar da Allah ke cewa kutiba alaikum idza halara ahadakum al-maut in tara khairan al-wasiyatu lil walidain to kaga nan an shafe ko manzo Allah ya ƙara bayani akan wannan shahewar tun da ya ce la wasiyata lil warisi aya tutula ila al-an ana karanta ta har zuwa yanzu hukuma mansuhun amma an shafe hukuncin amma ayan nan ana karanta cewa wai duk wanda zai mutu ya yi wasiya wa ƴaƴansa ko wanda za su gaje shi cewa a basu kaza a basu kaza a an shafe wannan don manzo Allah ya ce babu babu wasiya ga magaji ba za ka ce in za ka mutu a ba matarka kaza ko a ba ɗanka kaza ko a ba wani wanda da yana da gadon ka a ba shi kaza babu wannan wasiya ba a yarda da ita ba nufiyar bi ayatul miras wa bayyana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai bayani bi qawlihi la wasiyatul waris laysat aya mansuwatun bil hadis kar ka ce wai an shafi aya da hadisi ne hadisi bai shafi aya lakin al hadisi bayyana anna hadhihi al aya wato mansuwa shi hadisi yayi bayanin cewa ayan a gaya muku cewa mansuwa an shafe fa inal aya bayyana anna ma nasa Allah ya fi da khairin min ya yi bayanin cewa duk abin da Allah ya shafi yana zuwa da alhairi wa kalamul maluk la yakunu ablan min kalamil haliq abada zancen wato ainihin abin halitta bai zama ya fi zancen mahalicci har abada illa annal wahaya ai dai shi wahayi ismani ba shaka kai dan sauraron ya kasu kashi biyu akwai shay'un yutula wa shay'un yunzar ala nabi su sa akwai abin da ana karanta shi wani kowa na saukar da shi wajen manzo Allah fa bayyana hula na sai annabi ya mana bayani wala kulli halin annasu waqi'un fil qur'an naqala nusa ta ukona a cikin alqur'ani ga abin da aka cira tu wa ma aqalan amma ta hanyar hankali fa inna Allah tabaraka wa ta'ala huwal fa'ilul muhtarul mutasarrif shine mai aikatawa shine mai zabi shine mai tasarrufi fi wujuhin aw fil wujud a cikin halitta duka kaifa sha yadda Allah ya ga dama haka yake yajri hukuman zamanan yana gudanar da hukunci a zamani wa in sha alhahu in ya ga dama kuma ya tuke da wannan hukunci wa ya tibi hukumin jadidin ya zo da wani hukunci sabo la atara la alai babu jira ga Allah fiya za a cikin wannan fa nazala don haka ne aya ta sauka Allah ce ma nan samin aya ce eh ba mu shafi karatun wata aya ba nuzul hukuma imma ma'a lafziha ko dai da lafazi au hukuma ko ko hukunci faqat aunin sai ko kuma muka jinkirta ta eh na akhiru tilawata wala nuzul hukuma muka jinkirta tilawa ba mu dan gane ko ba mu saukar da hukunci ba wa tilawata hukuma ha wa tilawata ba mu saukar da hukuncin ta ba da tilawata marfu'a nati bi khairin minha Allah ya ce za mu zo da mafi alhairi daga wannan bi amfani lil ibadi mafi amfani ga bayi fi suhulati a wajen sauki wa kasaratul ajri da yawan lada aw mislaha ko ko muka zo da irin tafi takalif a wajen wahalan ayar abinda aka ce ayi a ayar wasawa ko kuma wajen yawan lada wal hujjatul baliga ko hujja isassa alam ta alam ashe ba ku sani ba annallaha ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai ba ku san haka ba wa minhu annus daga cikin ikon Allah akwai shafewa wa tabdil da canzawa al istibhamu lit taqariri istibhamu na tabbatarwa ne da aka ce alam alam ta alam eh na tabbatarwa ne ka tabbatar da cewa lalle Allah haka yake na'am huwa al maliku al mutasarrif kaifa sha Allah shi ne mamallaki mai tasarifi yadda ya so, in aka ruja annahu huwal wahid al-qahhar dan suka yi kiran cewa shi Allah shi kadai ne marin jayi alfa'il ma sha mai aikata abin da ya so la yautaruna alai ba za su bi jira gare shi fi nusibal akam a cikin shafewan sashen wani hukunci wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani majibinci ko wani mataimaki wanda ba Allah ba wala nasirin ko wani mataimaki yamnau azabahu ankum wanda zai hana azaba gare ku in ataku in ta zo muku Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bayyana fil aya ya mana bayani a cikin wannan aya lahira ta karshe fi ma qara'ana ams da abin da muka karanta jiya ya mana bayani hukumar sihir hukumar sihir hukuncin sihiri wa hukumar sihir annahu haramun sihiri haramun ne kawai kabiratun babban laifi ne wa kufurin kuma kafirci ne wala ya tamasha ma al-imani abadan sihiri baya tafiya tare da imani har abada wala yumarisu illa illa kafir ba mai gogayya da sihiri shi kafiri ba mai yin shi sai kafiri wa dalilu ala anna sihira kufrun dalili akan cewa wato sihiri kafirci ne na fallahu tabaraka wa ta'ala sihiri an suleiman Allah ya kore sihiri ga suleiman ya ce wa ma kafara suleiman kaga ya kore shi ko to nan ne za ka gane cewa wato kafirci ne tunda ya kore shi a wajen annabin Allah suleiman ya ce wa ma kafara suleiman suleiman bai kafirci ba an gane ko to kaga ya kore wannan sannan ya ne ba sahira fala hada asiru kufurun akan wannan dai sirri kafirci ne wal malaikatu allazina anzalahum Allahu ja'u li ta'limi sir su ko malaiku da Allah ya saukar da su sun zo dan su koya mutane sirri li ta'limi an gane annahu sharrun sai ka zo ina jira litalinu annahu shar dan wato su koya mutum cewa sharri ne hatta ya sani bihu dan dan me dan su nisance shi wal mufassiruna shau yace masu tafsiri ya tuna bi qissatin hadain al malakaini suna zuwa da kissa waɗannan mala'iku guda biyu haruta wa maruta wal qissa la asal laha shau yace qissa ba ta da asali eh qarara haka sirin min al mufassirin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun tabbatar da kissa walakin ahabuha min isra'iliya sun fito da ita daga wato isra'ilawa ne fakat wa kadhibuna wa yakdhibuha alquran amma qur'ani ya karyata alqissa qalu suna cewa wai innal malaikata ayyaru bani adam wai malaiku sun aibata ayan annabi adam bi kasarata zunubiyin da yawan zunubai ne fa qala allah tabaraka wa ta'ala wai shi allah ya ce inni halaqatu an gane halakatun wara kyautu bihim sha'awa wai ni zan halice ku tunda kuna kuna zagin mutane wasu mala'iku ne ke aibata wasu daga cikin ƴaƴan annabi adamu sai Allah ya ce to bari ni ma in yi maku halitta in sa maku tarkibi da sha'awa irin nasu in gani za ku iya hakuri taqsali minhu hadhihi al-ma'ashi wanda zai sa ku yi wannan sabo walau rakyutu fikum hadhihi sha'awa lawaqa minkum mislu ma waqa minhu da zan sanya muku sha'awa irin yadda na samu ƴaƴan annabi Adamu to ku ba fada kun fada cikin wannan abin da suke fadawa ciki kalu sai suka ce a la ya ta'atta minna ya ubangiji mu ba zai yi gare mu ba ana na na usika abadan mu saba mu har abada ba zai yi ba za jawabu la yumkin shehu ya ce irin wannan jawabi ai bai ma yiwa an yi jima bihi malaku abadan wai mala'ika ya amsa wannan ya bada wannan jawabin ga Allah a'a wannan dai kawai kissa sun faɗi ta ne ba haka take ban ji shehu قال الله تبارك وتعالى shi Allah ya ce taro min sulaye ko shi Allah ya ce masu ku zaɓi waɗanda kuke ganin mutanen kirki ne a cikin ku su biyu mu jaraba su to wai sai aka turo Haruta da Maruta wa kana min aslahil malaika suna daga cikin wato mala'iku gyararru mafi kirki a cikin su barakaballahu fi sha wata da'am sai Allah ya sa masa sha'awar abinci wash sharab da na sha wash jima'a da jima'i وأنزلهما إلى الأشياء الله يسكر دسو قسكما وأمرهما في أمر شيء الله يشرك بالله شيئا kada shi shirka da Allah da komai wala ya katila nafsan kasu kashare wala ya zani ya kasu zina wala ya kuma karfi hukunci illa bima anzalallah shi da abin da Allah ya saukar wala ya shariba alhamra kasu shagiya to fa nazala to sai suka sauka fasara ya kuma na bainan nasu bil hal suka suna yanke hukunci tsakanin mutane wato hukunci na gaskiya amma fa idza jaa al-lailu in dare yazo zakara al-isma sai su ambaci sai su karanta ismul al-azam wa raja ila al-mala'il ala sai su tashi sama fir sai su koma su zama mala'ikun su wa idza azza su idan kuma asubahi yayi yarja an sai saki dawowa cikin mutane wa idza jaa al-lailu in dare yazo kuma qara al-ismul ladhi wato allamahum sai su karanta sunan da Allah ya sanar da su fa yas'adani ila sama sai su wuce sama sai su hau sama hatta tana da tuna ta ma baliya ran nan sai wata mata sai suka yi jayayya da mijinta sai ta kawo ƙara wajen su wa masala baina aidihima sai suka tsaya ga ga mijin ga mata a gaban su falan ma nazara ahadu malakaini ilaiha ɗaya daga cikin mala'ikun ya kalli matai a zabi majami'ar kalbi matan nan sai ta kama zuciyarsa wai ma'ana sai ya ji yana son ta a zuciyar shi walta fata ila sahibi sai waiwaya wajen abokin nashi wa qala lahu sai ce wa qala laka mislu ma wa qali anya kuwa ka ji irin abin da na ji a zuciya na qala lahu na'am yace gaskiya ni ma na ji ba dai akan matan nan bai ce ni ma na ji sai ce to man ra'ayi menene ra'ayi qala sai ce na hawila mu nemi matan nan fakat qala alam ta alam yace ah baka sani ba annallaha shadidul iqabi Allah mai tsananin azaba ne sai ɗaya ya ce to ai wa annahu huwal gafurur rahim ko mai gafara ne mai jin kai farawa dal mar'atan saboda haka sai suka nemi wannan matar famtana abse take illa an ya kuma laha alabala ta ce sai dai za ku yi min hukunci ku ba ni gaskiya akan mijina shikenan wa haka ba laha suka yi hukuncin kau hinan nan take annal haqa ma'aha suka ce ba mijin wannan mata ita taka ita ce da gaskiya ba kai ba sannan bayan sun ba ta gaskiya fa kala ta ce labudda an tashriba min alhamri ni ba zan yarda da ku ba sai kun sha giya in kun yarda fa shariba sai sai mala'ikun nan suka sha giya wa kullama aradul ma'asiya kala ahaduhuma duk lokacin da za su kai ne za su yi sabo sai ɗaya ce in wane Allahu shadidul iqab sai ɗaya ce huwa ghafurur rahim قالت المرأة شيما تتشي إنه لا يكفيها أن يحكما لها عليه بل يقتلانه تتشي hukuncin da kuka bai mari ba ina so ku kashe min wannan mijin na ku kashe shi faqatilahu suka kashe mijin fahawilaha ailan suka da suka ƙara neman ta faqala tace a kai kai suka ƙara suka ƙara neman ta har yanzu dai sai mata ta ƙara ce masu an gane go labuda an tasjuda lis sanami in kuna son yarda da ku ku yi sujada ga gunki gunki fa sajada lahu suka je wajen gunki suka yi mai sujada wa qala minhu wa kullu ma naha duk abin da aka hana su kaga sun hada mai falan ma ja al-lailu to da dare yazo qalatul mar'atu sai mata ta ce labudda an tu'allimani al-ism al-azam ni ma ina so ku koya man wannan sunan da kuke karanta ku tashi sama ku koya mani shi ni ma ina so in san shi alladhi tas'adani bihi ila sama wanda kuke hawa sama da shi shikenan fa allimaha sai suka koya mata fa zakarat al-isma ismu mana fa zakarat al-isma ita ma sai ta sai ta karanta wannan suna ismilal azami yo ai tana karanta wannan suna wa darat ilin sama kir sai ta tashi sama wa musihat tana yin sama sai aka shafe ta wai ita ce ta zama wannan tauraro da ake ce ma zahara ila mina haza haka dai suka kawo a kissan fa amma shehu ya challenge din kissa ya ce ya ce wannan kissan ƙarya ne haka za ya kuluna wa huma lamma ja'a alayhi to su kuma waɗannan mala'iku da dare ya zo, ina suka ja wannan ayoyi suka kasa tashi, aja za ani ɗaya ran suka kasa tashi, wasu udu ilan sama, dama hawa sama, an gane sai mara laifi, to su sun riga sun yi laifi sun kashe kai, sannan sun yi hukunci ba da gaskiya ba sun je sun bauta ma gunki sun sha giya. Ta, sau da haka tashi sama bai yi ba. Fa za ba ila Idris Nabiyullah zalika zaman. sai suka je wajen annabi Idris lokacin shine annabin Allah a wannan zamani shine jikan annabi Nuhu fa Allahu ilayhi sai wai Allah ya wahayi annahu ma yakhtara yakhtarani baina azabid dunya wa azabil lahira sai Allah ya ce wa Idris ka gaya musu zaba ko dai in masa azaba tun a nan duniya ko kuma in kyale su an je lahira in masa azaba wanda suka zaba faktara azabar duniya wace suka zabi azabar duniya lizawali saboda komin girmanta dai za ta gushe wa alƙiya fi bi irin sai aka jefa su a wata rijiya ko kuma yau aziba ne ana nan har yanzu ana musu azaba fi tilkal bi iri ana nan ana musu azaba fi tilkal bi iri a wannan rijiyar har yanzu ila mina hada to shehu yace hadhihi qissatu harut wa maruta wa hiya kadhibun la asala laha shi wannan kisa na harut wa maruta shehu yace ƙarya ne ba ta da asali wa zakara al-hasad ya ambaci hasada wal hasad min al-kaba'ir hasada tana daga cikin manyan laihuka domin ƙarin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-narul hadaba hasada tana cin aiki mai kyau kamar yadda wuta ke cin itace eh abinda ake ce ma hasada wato gushewar ni'imar mu kaga mutum Allah ya mai ni'ima ni'imar nan na duniya ko na lahira Allah ya bashi kuɗi ko Allah ya bashi ɗaukaka ko Allah ya bashi ƴaƴa ko Allah ya bashi wani duniya dai sai ka zo kai ta jin haushi kai ta jin haushi kai ta jin haushin shi shi ake ce ma hasada har ka rika gurin ina ma ko abin ya kare ko kuma shi ya mutu a zuciyarka ta rika tunanin haka to wannan shi ake ce ma hasada to manzo Allah ya ce hasada tana cin kyakkyawan aiki kamar yadda wuta ke cin itace li'anna al-hasida domin shi mai hasada yabghudu ni matalla ka gani yana kin ni'imar Allah ne Allah ya ma mutum abu kamar ka ce a'a me yasa Allah ya ba wa ni kaza ai kamar haka ne wani sabul jawra ila alhal kaman kana danganta zalunci ga Allah ne kaman Allah yayi zalunci kai bai baka ba ya ba wanci wayu adi wali Allah kuma mu ce kiyayya da masoyan Allah wai tsafi tajizi qudratullah ya rika dawainiya wajen gajiyar da kudurar Allah wal hailula duna qatullah ba tare da bin Allah ba an gane ta'atul ibad lahu alhasudu la yasudu aka ce mai hasada bai zama shugaba al'insanu jibila ala karahiyyati taba'iyya shi dan adam an halice shi akan kin bin wato kin biyayya duk dan adam bai so ya bi wani sai dai shi a bi shi la tajidu ay insani yajibu ay yakuna tabi'an li misli illa li mujibin da wuya ka samu mutum wai yana so ya bi dan uwansa sai dai in ya san akwai abin da ya fi karfin sa ya san ya fi shi kuɗi dole sai bi shi ya san ya fi shi mulki dole ya bi shi ya san ya fi shi karatu dole ya bi shi amma ba irin wannan wannan abin da dan adam ba zai bi dan adam ba bai yadda zalikal mujib idza zala zalata tabaiya in wannan wajabci ko abin da ya wajaba ya bi shi ya gushe shikenan zai ga biyayya ya gushe yana sarki shaka cire shi a sarauta sai ga an daina bi shi ba dan adam da zai je yana ce mai zaki yana kwanciya wajensa yana faduwa an gama kuma tunda an cire shi hatta khaliqana har mahalicin mu Allah ajra alaina min almanafi kafa gani Allah ya ba mu amfani da yawa wal khairat ya ba mu alhairi amma ma ya katali min na anna kuna da'inin yanzu bai bai hukunta a ce mun zama su biyayya ga Allah ba wa man arada zawala hadhihi alharat wanda duke ke neman wannan alhairi ya gushe inda ma arada an yarfa wujuda da'ati tabar yana nema ya daukake wato samuwar bin Allah tabaraka wa ta'ala wal hasilu la yaduru illa nafsu da hasada baya cutar da kowa sai kanshi wani ma wanda kake jin zahin shi kake mai hasada bai san kana yi ba kai kana san kana wahala shi kuma yana nuna abin bai san kana yi ba la tajidu zaliman ashba bi mazlumi min al hasil shau yace ba za ka samu azzalimi ba yayi kama da wanda yake zalunta sai mai hasada gashi shi ne ke zaluncin amma kamar shi ake zalunta kullum bushewa yake kullum lalacewa yake shi kuma wanda yake ma hasada kullum yana ci gaba yana tafiya bai san kana yi ba kullama kullama fa'ala shay'an duk lokacin da ya wani abu lima hasudihi ga wanda yake ma hasada raja'a lararahu alai sai ga cutar ta koma kansa eh yana mai hasada ya samu wani abu to yana ta jin haushi yana ji to sai ga kuma Allah ya karo kuma to kagan mutuwa zai ce mutu kenan fa za da gaizan sai ƙara fushi waye zai ya sada kuma wayar ju ilai tajiduhu galiban da'i za ga mai hasada kullun cikin fushi yake lafiyar nan sai saboda aikin nafsu din shi zuciyar shi ba ta so misalu misali man ahaza hajaran wa rada an yarmi bihi yada insani li yakasara faraja an ramatu fa kasara yadahu huwa wai ka mutum ne ya ɗauki dutse haka ya ne ya jefi wani ya jefi hannun wani mutum wai don ya karya mai hannu da dutsen to da ya jifan sai dutsen ya dawo a wajensa sai ya karya hannun shi shi to kama haka hasada take wanda wanda yake mahasadan shi can yana ci gaba yana ta ƙaruwa bai ma sai yana yi ba shi kuma yana ta lalacewa kaji kaji yadda yadda hasada take to shehu ya ce wara ma bi hajarin salisan sai ƙara kuma wara ma bi hajarin akar da ya ƙara jifa kuma da dutse faraja ila da yau sai ta ƙara dawowa wajen hannunsa ɗaya ta ƙara karya hannun ɗayan wara ma bi hajar ya ƙara jifa da dutse kuma na uku faƙala aina sai dutsen ya dawo ya cire idonsa wara ma bi radin ya sace jifa bai haƙura ba da dutse na hudu faƙala aina sai ta cire ɗaya idon to haka za su yi da hasid sai ya ce haka aikin mai hasada yake kana malikun wata rana wani sarki minal muluki cikin sarakuna ya fihi alimun wani malami na zuwa wajensa wa maqbulun indahu ya azumu da'iman shi wannan malamin wato karbabbe ne wajen sarki ma'ana sarki ya karbe shi ya yarda da shi yana girmama shi kullama jalasa duk lokacin da ya zauna ya kulu sai sai ya ce ahsin ila kulli man ahsana ilaika haka malamin ke masarkin kirari ka kyautata ranka da ga duk wanda ke kyautatawa gare ka wal musiu mai munanawa kuwa ya kafi isa'atu mummunan sa zai isa mashi to kaji abin da yake faɗi masarki in ya zauna fada fa asada hu rajulun sai wani mutum ce yana yana ma malamin nan hasada bi jawari yana makotaka da shi ne mukami inda hadal malik saboda matsayinsa wajen sarki. Fasa ilal malik sai ya tafi wajen sarki wa ƙala lahu shi wannan munafikin mai hasada sai je wajen sarki sai ce fulanin haza zan karɗe malamin nan fa an ta takaribu kana zuwa da shi kusa kusa da kai wa ya takallamu fika yana magana fa yana gaya muna mun jin maganganun da yake ya kula innaka abhar wai yana cewa wai bakin kawari yake shi yasa bai zuwa kusa kusa da kai sai ya koma can nesa yana zuwa yana faɗin wai kana warin baki ranka da ne ƙala lahu sai ce a kai fa alimu annahu ya ƙulu hara sai sarki ce ya zan gane cewa ya faɗi haka ƙala sai ce idza raja ilayka ta'ammal amaluhu in ya dawo wajen ka ka lura da abin da ka lura da aikin sa fasa taji da annahu ya ƙulu innaka abada sannan zaka gane yana faɗin haka ne shikenan kaga ya shirya wannan gada anan to fa haraja sai ya hita wada'ar rajul ila baiti sai kira malamin tunda shi waziri ne dama na fada sai ce malamin na yazo gidan shi yana kiran shi sai yazo wa da amahul qurras sai shirya mai abinci sai sa yasa wato basala wa saw yasa albasa da tafarnuwa a cikin abincin sai ya ci hadhihi al'adamatu laha rawa'un kare wannan abinci akwai wari wanda ba a san shi ga warin albasa ga warin tafarnuwa wa ba da zalika qala lahu sai ce mashi to abin da za a yi mu tafi wajen sarki yanzu kafin ka je gida mu je gidan sarki izab ila malik ya da uk dama sarki ya ce in kira ka eh kuma ya ce ka sai yanzu tunda ka ci tafarnuwa in ka je gaban sarki sai ka rufe bakin ka don baya son warin tafarnuwa eh in ka je ka rufe bakin ka kaga ya shirya mai ya shirya duk abin da zai yi dai shikenan ana zuwa fadan sarki kala lahu sai sai malamin ya ce ahsin ila kulli man ahsana ilai zan ka dade ka kyautata ga dukkan mai kyautata ma wal musiu amma mai mugun aiki ya kafi isatuhu mummuna aikin sa zai isa masa dama kirarin da ya saba yi wa sarki kenan qala lahu sai sarki ya ce udunu minni zo mana zo kusa da ni zo kusa sarki ya ce matso kusa mana yari da anya naji yana so ya asiri da shi falamma sabahu ila fammi shi haka yasa tufafi shi ya riga bakin shi haka ya je kusa da sarki za su yi magana su rufe aiki fasar da kama kila sai sarki ya gaskanta maganar da munafikin can ya faɗi ya ce to ashe wannan magana gaskiya ne haka ne bal malik malik sai sarki ya fushi ko nan take sai ɗauko takarda da bayro sai ya rubutu ka taba biyadi wa kana la ka taba illa lijayat sarki bai rubutu sai in za a hitar da wani ko haraji ko wani kuɗi za a abin nan amma ba haka ba bai rubutu nan sai so ga kawai sarki ya kama rubutu ka taba biyadihi ila amilin lahu ya rubuta takarda ya ce a kai ma wani hakimi hakiminsa kamar sarki mai nan ya tura ka mai kunkele ko ya tura ka basu ko kuta ko inda dai wani hakimi yake to sai ya rubutu sai an gane abin da ya rubuta a cikin takardar yace idza ataka hamilu risalati wanda yake dauke da wannan takardan in ya zo wajenka fazbahu ka yanka shi wasalahu ka cire fatar shi wabla ajildahu tibna ka sanya kaikayi a fatar wa arsalahu ilayya hinan ka aiko man da kansa da kafansa da fatan bayan ka sa kaikayi ka zo man da shi ka aiko man da shi yanzu yanzu da ya zo da takardan nan ka cire mai kai falan ma ka tabahu da ya gama rubutu wa ta sai sa stamp stamp din shi da fa'ahu lil alim sai ba malamin nan sai ce an shi ka je gari ka za ka kai saboda duk inda sarki ya taka bai rubutu da hannunsa to za a an so kuɗi ne to sai ba shi shi kuma wannan mai hasadan nan sai ga haushi fa'ara lahul hasil sai mai hasadan nan ya bijiro wajen malami suna fita waje kala habli habli hadhihi risala ba ni takardar nan ni ya kamata in je in kai ta da kaina malamin takardar nan kaga Allah zai nashi iko yace ba ni takardar nan ai ne ya kamata in kai yana ganin zai je samu kuɗi wata wasala bi kulli wasilati duk tsarin da zai yi hatta wa habar risala malamin ce to da ka matsa min gashi da takardar amma kan sarki yace ni ya aika ba kai ba amma tun da ka matsa gashi sai ba shi fazahaba ila al-amil sai tafi wajen wajen hakimi wadda fa'aha ya bada takarda faqara al-amil ar-risala shi wannan hakimi sai karanta takarda a sai kalle shi wa qala sai shi to malam al-maliku amarani an azbahuka sarki ya umarce ni in yanka ka wa abla ujiltaka tibna in cika fatar ka da kekayi da kai da kafanka wa arsalahu ila in aika mai abin da sarki wannan takarda mun take dauki kenan Kala ya ce, Lala, lastu, lastu ana, lastu ana ko sabu ba ni bane ai, ni ma na an so ne na ka, ya ce, ina, ina, ina. Rajil Malik, lastu ana sabu ne, zan koma wajen sarki ce ba ni bane. Kala la la, ana la uraju amral ba, ya ce, ni ko ba zan tada umarnin sarki ba malam, ba inda za ka. An faza amrahu, zan zartar da lamarin sarki wala uraju ba zan koma wajen sarki ba. Faza ba hahu, sai yanka shi. wasalahu aka fede fatan jikin shi wa mala ajil da hutu aka sa tsaitsayi aka cika fatan wa arsalahu ila mai aka aika wa sarki falan mara ahul malik ah da sarki ya ga kan kanki wa alima annahu lazu sai gane ba wancan malamin bane sai gane wannan mutum to ila hasada gare shi arsala ila alim sai sarki ya ce ya aika ya ce malam ya zo yana kiran shi fada halal alim malami yana shigowa sai ƙari ya saba yin kirarin da ya saba ya ce ahsin ila kulli man ahsana ilaik wal musi'u takfihi isa'atu ranka dai ka kyautata ma duk mai kyautata ma wanda ya ma mummunan aiki ka bar shi mummunan shi zai isa mashi qala lahu sai ce kulli ma ma kissa ta sai ce kai malam ga ya min kissa ka yau alam taqul inni abhan ashe ba kai kace ina warin baki ba qala fa sai malam ta uzu billah aqulu fil maliki ma la alamu ya zan faɗi abin da ban sani ba ga sarki qala lahu anta lama udnatuka min nafsi gaddaitu gaddaita fa maka lokacin da ka zo kusa da ni ai naga ka lullube bakinka qala lahu sai ce inna fulanin ai wannan mutum da ya shigo da ni a dama ni da aman da hura'iha ya ji ya shirya abinci akwai albasa akwai tafarnuwa fakaritu an yashimul malik fi ra'yatil kariya sai ya ce mani kuma baka san wannan warin to sai ina ina kin kar tunda ka ce yanzu kusa da kai kar ka ji warin tafarnuwan nan ka tsargu ko ka damu sai na rufe bakina kana lahul malik sai sarki yace lallai yau wannan baiti wannan wannan kalma da kake faɗi ahsin ila kulli man ahsana ilayka wal musiu takfihi isaatu mummuna mai mummunan aiki mummunan aikinsa zai isa mashi to kun ji ƙarshen mai hasada saboda haka hasada ba abin yi ba ne in ka ga Allah ya ni'ima kar ka ji zahi kai ma ka nema wajen Allah Allah yake ba da kai ma ka nema ka ga Allah ya ba mutum wani abu na duniya ya ba shi gida ko ya ba shi ‘ya'ya ko ya ba shi mata ko ya ba shi kuɗi ko motoci ko ya samu wani appointment to kar ka ji haushi kai ma ka nema wajen Allah sai ya baka ehe amma kar ka tsaya kana kana jin haushin shi kana tunanin yadda ma za a yi dama dama ma abin ya lalace ko dama ma ya mutu ma ko da duk sai zuciyarka ta ta ba ruwayoyi iri iri to ka dai ji ƙarshen mai hasada yake yadda yake yadda yake kasancewa a tsaya nan kuwa ya kai to sadaka Allahu alazim